بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana a ta lahadi 20 ga watan muharram shekara ta 1448 wanda ya daidai da biyar ga watan julai 2026 miladiya ana majalisi namu da muka saba muna karatu cikin kitabul ubudiyya na shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi rahimahullahu ta'ala muna cikin shafi na 49 za mu tashi fajinsul mahabba sai da kafin shiga karatu za mu tattauna akan abin da wancan sati bayan mun zo ƙarshen karatu aka ƙoƙarin taso da shi ba dai da yawa ba musamman yau ɗin akwai gajiya sosai kuma muka ce za mu shiga cikin littattafan irin taimiyya wasu ne dai duk da haka da ta yi ciki shi ne da za mu shiga ta dawon siratul mustaqim makhalafta ashabil jahim sai kuma qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila akwai da babu mu zo da shi ba shi ma al istiqaqa da sauransu da sauransu da yayi magana na ga kaman muka ce za mu shiga za mu zangaji sosai tunda yau din kusan da jiya da yau kusan ranaku ne da muke da abubuwa sosai hakan ma na zo na gaji sai ka zanta yi tsako da kawai mu tattauna dan abin da mu tattauna sai mu shiga cikin cikin karatun mu abin da aka tambaya wancan karan cewa ana ana cewa dan dan girman annabi ko dan alfarmansa ko ba a tambaya tsakanin mu yan adam wannan da ita ce ta jawo wasu daga cikin uwa suka nuna kamar su ba su fahimci wannan karatun ba kuma an ce an ji jafar yana da wata fatawa aka san wannan da ni ban na zan iya tunawa a farhaka kamar na taɓa jin wata magana makamacin wani ba ma shi ɗaya ba da can wasu daga cikin masu da'awa su ma ba su kyauta da fahimtar wannan matsalar ba to amma yanzu tun da an riga an ƙara yalwata ilimi an fahimci abubuwa za mu yi bayani yadda muke ganin insha Allah za a fahimta a takaice kwarai da gaske in an samu dama wata rana ma sake ma sake wato yalwata bayani wannan matsalar duka ana tattauna ta ne a babi na tawassuli na tsammanin ko wasu lokuta da muka dan tattauna wani bangare na shi a cikin kitabun tawfiq wajen ma sha Allah wa ita da ire-iren waɗannan babuka din a tawassul abinda an ce a tawassul a yare daga tawassala ya tawassalu wasila in a tawassul shine wato ka sami wata wani tsani ko tafarki wanda zai sa ka isa zuwa ga abin da kake bukata to galibi in aka ce tawassuli akan wata bukata da kake bida tsakaninka da bayi ko tsakaninka da ubangiji shine ka amfani da wani abin da kake sa ran za a yi saurin samun amsa za a yi saurin biyan bukatunka wannan shine ake kira tawassuli a ubangiji yana da shi ma abubuwa wanda idan za ka roƙe shi za ka iya kamun kafa da waɗannan abubuwa saboda ya saurin biya maka bukatunka ana sa ran idan kai amfani da waɗannan ababe to bukatunka za su saurin biya saboda haka wato ana yin tawassuli tsakanin Allah da bawa ana koyi tawassuli tsakanin mutane da mutane wannan ba kusan shine yafi shahara magana ma ce babu shi mi taso ba a mu'amala tsakanin mahalukai wannan muna yawan yi mu ce mutum ya yi dan kaza za ka shiga makaranta ka je ka ce wato admission ɗinka bai kai ko credit ɗinka ba su kai ba amma ka zo da wani takarda na wani babban malami wanda ake kaddara shi a makarantar ya ce ku ba shi na lamunce masa shi kenan sai a ba shi saboda wannan wanda ya ce ya lamunce maka wannan ake fa'a ce wannan kamun kafa ne ka biyo ta abin da ake cewa lambulan haka a turanci na yau da gobe to wannan tawassule musamman tsakanin yan adam wannan ubangiji da ba shi ma kansa ko a cikin qur'ani ya faɗi cewa ana yi yana cewa man yashfa shafa'atan hasana yakun lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'a yakun lahu tiflun minha ubangiji yana cewa duk wanda ya ya wato shiga gaban wani yasa aka gaggauta mashi wasu abubuwa to shafa'a ce kyakkyawa kenan wannan yayi to zai zama yana da wani rabo da lada da za a samu da an yi alkhairi ba za Allah sau da dama wani lokaci sahabbansa sukan zo wasu na neman wasu abubuwa a wajensa sai ya dan yi shiru yana jiran wani sahabi ya sa baki saboda ai tare a lada ba wai shi ya bayar kawai samu lada ba manzo Allah yana da kwaɗayin lada ma al'umma sai ya ce to sai ya dan yi shiru yana son wani sahabi ya ce manzo Allah ka bashi har wani lokaci kace musu ishfa'u tu'jaru ita ku shiga tsakani za a ba ku lada kuma sadaka tsakanin mahalukai wannan wasu abubuwa ne da suke yawan daidaituwa wannan abubuwan suna ana yawan yin su saboda me saboda mu mu yan adam galibi muna bukatan wani wani abu wani wanda wani abu da zai ƙara sanyawa mu wani abu muna bukatan wato a dan a zo a mana lallashi muna bukatan a tuna mana wani hakki da wata ila mun fada mun wato rafka da mun manta hakkin zumunci wani zai ga ya manta tsakanin shi da wani ba sani ba sabo sai a ce akwai zumunci tsakanin ku ai dan gidan wani ne wani da wani baban ku da baban ku ko su ne uban su daya kaga an tuna mishi saboda wannan sai ya tuna mashi cewa wannan ba ashe wanda ya dace yake rigima da shi dace dace ce ba zai mishi wani abu ba to yana da wani haƙƙi ko da haƙƙi na wajibi ko na mustahabi a kansa wanda zai yi aikin saboda shi to wannan shi ake kira tawassuli wato kai wani aiki saboda wani abu wani wani abu ya shiga tsakani ko dai saboda wato mutunci ko saboda wani alfarmansa mu yan adam galibi shafa'an da muke yi ko dai saboda alhurma alfarman wani wani saboda alfarman shi yasa muka kaza wannan tsakanin adam muna yi ko saboda al-istighfar saboda da aka ce da da wannan ya shiga tsakani shi kuma ya iya baki ya iya magana ya iya magana mai laushi haka ya tausu zuciyanka ce ba za ka yi kaza ba ka taimaka mishi mana yace na yi ne saboda magana da wani ya faɗa kyakkyawa saboda ya iya magana da sauransu wannan shi al-istighfar wato an lausa zuciyanka wannan shi ma muna yi saboda wannan dan adam muke magana akwai da kuma za yana yi saboda ma'arufi da wani taba masa ya taɓa biyan masa kuɗin haya sai ya zo wani na neman wani abu ya ce ba zai yi ba sai ya ce dan Allah kai masa yana gani ce kai da kake son a masa to zan yi saboda ma'arufin da kake da shi a baya ka taɓa wani alkhairi wannan shi ne saboda ma'arufi sabiqu ma'arufin to banda shi kuma sai kuma a tasallatu wata jabbu wanda zai sa baki ka yi saboda zai iya maka tsawa yana da wani abu shi a saman ka yake wataƙila mahaifinka ne wataƙila wani sarki ne wataƙila kana tsoron shi in ka ce ba za ka yi ba to shi ma kai ma za ka iya neman wani abu a wajensa ka rasa tasallu da tajabbur kenan wannan sune dalilan da yasa dan adam shi in an samu shafa'a shi nan da nan yake yi in an samu waɗannan in dai an samu wanda ke da mutunci a wajensa ko wanda ya iya lautasa tausasa shi ko kuma wanda yake yana da girma a samansa ko kuma wanda ke da ma'arufi a wajensa yana da wata alkhairi da wani alkhairi da taɓa masa wannan shine shafa'a tsakaninmu da dan adam a ina sa a kiyaye waɗannan abubuwa saboda za mu zo za mu tattauna matsalar tsakaninmu da manzo Allah kuma muka ce saboda al-hurra ko saboda al-istighfar ko saboda at-tajabbur wal azama ko kuma saboda al-ma'ruf wal ma'rufi da wani yake da shi to shi ubangiji duk ba haka abin yake ba shi ubangiji shi kaga in ka ci saboda alfarma waye ubangiji saboda ganin alfarman shi haka nan kawai zai zai kasa komi sai ya baka sai dai maka kawai saboda alfarman taka tana da ta cewa a wajensa kuma shi ya sa kansa ba don dole ba wannan shine ubangiji shi ba ba irin dan adam ba ubangiji shi ba ba wanda zai zo haka nan kawai ce saboda yana son shi to tsabar so ya riga ya yi ma ubangiji yawa da ba zai iya mishi a'a ba ubangiji idan ka bi shi soyayyar bauta da kake masa to tana sa wayi wani abu amma ba dan dole ba wannan shine bambancin ubangiji a shi ba wani wanda zai zuce ya mishi tsawa ba ya ce mishi tsawa ubangiji ba wanda zai ce yana da wani alkhairi da ya taɓa masa akwai ta ma'arufi wani ma'arufi da ya taɓa masa ya ce to ni na da wani abu da ba na taɓa yi saboda haka dai a yi mawa na abu ba wanda isa to shi ubangiji idan za a nemi shafa'a wajen sa daya ake yi da hanya ce guda biyu ubangiji ana neman shafa'a ne ko dai ka shikka kama kafa da girmansa ya ka haɗa shi da girmansa shi kenan magana magana ta ƙare ko kuma ka haɗa shi da kai bautantakan da kake masa abin da guda biyu ko dai bi azamati ko bi ubudiyati al abdi lahu in ka ce bi azamati da girman sa shine daga nan ya fara daga tawassuli da shi kashi ubangijin da kuma sunayensa da subukun sa ya ubangiji dan kai arrahmanu ne kai min rahama ya ubangiji dan kai alwahabu ne kai nun baiwa shi yasa kaje kaje kaje annabi annabi Sulaiman da ya tashi zai roƙa da ya tashi tunda yana so a bashi mulki ne ai sai miji ya dauko wani lafazi da bai bai dace da mulkin ba yace innaka antal wahhab kai ne baiwa ne saboda yana tawassuli da wannan suna na shi na alwahhab wannan wato sunan shi na mai baiwa to za a tawassuli da girman ubangiji ne girmansa kuma kai tawassuli da shi kansa ubangijin ko sunayensa ko kuma sifofinsa ko kuma ayyukansa ayyukansa duka kowane iri ne in dai ubangiji ya yi aiki kana iya cewa ya ubangiji dan aiki da kai kaza ya ubangiji kai min kaza wannan kana iya yi saboda wannan yana alaka da ubangiji ne kanshi ko kuma nabi da muka ce shine kai tawassuli da ubudiyar ubangiji da ubudiyar da kake ma ubangiji bautan da kake ma Allah ta'ala kana jin kamar bawa ne anan malamai suke cewa kana iya bauta da imaninka da aikinka na gari ya ubangiji dan ni bawanka ne dan ina maka sallah ya ubangiji dan aikin alkhairi da nayi ka biya bukatuna wannan al'iman kenan wannan ya halatta saboda kana kana nuna ma ubangiji cewa kai tinkahon ka kawai shine kasance wanka kai bawan shi ne ba ka da wani tinkaho sai wannan to ubangiji kuma lokacin da bawa ya zo masa da irin wannan ta wannan kofar shi kuma ubangiji zai zo mishi kuma da kofar rububiyarsa shine ubangijinsa sannan kuma ya biya mishi bukatunsa to dan da wannan kuma sai kuma wato tawassuli da wani addu'an wani bawa na gari mazala mu kaddara da yana raye sai in je in ce mazala kai min addu'a in samu kuɗi misali ka mu da abin da ya dabe muke da ko to sai na je sai in je ya ubangiji ina yin addu'a ina tawassuli saboda addu'an da annabin ka yi a kaina wannan bid'a ya rajulin salih wannan malamai suka ce ya halatta sai dai in ya riga ya koma ga Allah ba kai ba za ka yi wannan ba wannan hujja akan wannan shine hadisin al'ama bayan ya koma sai ya ce to ina addu'a da wasu da kuma wato addu'an annabinka da ya roƙa a kaina wannan bid'a ya rasulun salih yana in yana rayi wannan kuma ya halatta ka ce wanda Allah ya mun addu'a ya ubangiji saboda addu'an da muka yi maka ya ubangiji da kuma addu'an da bayan Allah ma muka sa suna maka dukkan mu nan mun ta mun tattaru cewa mu bayan ka ne ya ubangiji ka biya mana bukatun mu wannan ya halatta wannan shine bid'a ya rasulun salih sannan kuma a banda shi kuma wato sai addu'a da da da da wato tuna mu ubangiji wani halinka da kake ciki wani hali ne ka tsinci kanka kana wucewa sai ka tsinka ya wani al'ajabin ubangiji da ya daidai da bukatan da kake ciki kai ma ga wani an biya ma wani sai ka tuna ma ubangiji ya ce ya ubangiji yanda ka taimaki wannan bawan Allah ni ma ina da bukatu bukatu na shekara kaza ke da yalla ka biya mu wannan wato shine lokacin da zaka tawassuli da halinka halin da kai kake ciki wannan malamai suna kafa hujja da abinda Annabi Zakariya yayi yayin da ya tafi ya shiga wajen annabi wato nana maryam ya same ta tana samun abinci abincin wanda ba lokacin sa ta samu sai ubangiji ya ce hunalika da'a zakariya rabba yace anan ne kawai take annabi zakariya sai ya kira ubangijin sa abin da yasa tun da gashi ubangiji yana kawo mata wato kayan marmarin da ba lokacin su ba kuma ba ma a garin ake samun su ba to kuma shikenan sai ga gare shi ya ba shi da kawai sai ya hada abin guda biyu sai ci ya hada shi da halinsa kawai ce ya ubangiji ni ma kamu wannan babu laifi to wannan da ira da ira irin waɗannan abubuwa ne ake akwai tawassuli na biyar shine at-tawassul bi bil ashiya'il ajnabiyya da wasu abubuwa da ba su da alaka da ba wai shirka bane su amma ba su da alaka da roƙonka kamar ka ce ya ubangiji a dan san annabin da nake yi wannan ma daban ya ubangiji dan san annabin da kai kake yi ya ubangiji dan halittar duniya da kai malamai wani lokaci na tattauna kan wannan za mu zo insha Allah mu ka tattaunawa ya halatta ko bai halatta ba wannan shi al-ashiya'ul ajnabiyya ai ba su da alaka da roƙanka aikin da yayi kai na roƙa da da da sai ka tambaye wani abu da alaka da kai aikin da za a maka wannan shine malamai ke faɗa ka tawassuli fa bin nabi a ce ina tawassuli da annabi wannan shine malamai suka ce to sai ka a duba a ga me kake ni at-tawassul bin nabi musamman a larabci wanda ke balarabe ne shi yace atawassalu bin nabi to wannan bil ijma a wajen malamai sun san akwai abin da aka share in ka ce a tawassalu bin nabi na tawassalu bi nabiyina na tawassalu bi ammi nabiyina wannan duka in aka faɗa to akwai abin da aka share dole idan wato abin da kake magana shine na tawassalu bi ittiba'ina li nabiyika bi ta'atina li nabiyika ina tawassuli da da'an da nake ma annabinka saboda biyayya da nake ma annabinka saboda soyayya da nake ma annabinka saboda aiki tukuru da nake yi sai na yarda da shi na sa sunnarsa ta ɗaukaka saboda aiki da nake tukuru duk wanda yake rigima da sunnarsa zan yi fushi saboda shari'ar annabi to wannan kaga kana wannan abin da ka share mashru ne wannan kana iya cewa saboda me yanda nake ma annabi ya ubangiji kamin kaza babu ne amma idan ka zo ka ce ya ubangiji kai min saboda alfarman annabinka ko saboda darajarsa ko saboda kaza to kai wane ya gaya maka cewa ita wannan darajar ubangiji ya shar'anta cewa za ka wadda ta ubangiji sai yayi saboda shi saboda darajar ba dan ba shi darajar ba fa yana da darajar amma yaushe aka shar'anta maka aka ce in za ka bi Allah sai ka yi da wannan kaga ba shar'anta ba ba zai mutu da wannan kaje kamar shiga darajar sa saboda duk abin da kake tawassuli da shi abin da kake faɗa cewa akwai wani hakki ne da ke wajen shi wanda kake tawassulin wanda shi kuma wajibi sai yayi maka yayin da kace ya ubangiji saboda ni bawanka ne kamin kuma kai mumini ne saboda imani na kamin ubangiji ba shi ya danta maka kansa wa kana haqqan alaina nasrul mu'min shi ya danta maka kansa saboda haka in ka ce kai mun dan shi zauna ya danta maka shi ne amma idan ya ce ya danta maka zai yi dan alfarma annabi kaga ne faɗa wannan magana ba wanda suka ce to kaga duk abin da zaka yi wannan ba ya go hujja akan wannan Allah sai an fahimci wannan yawwa saboda haka a mas'ala ce wacce take in aka in kwata da hankali za a fahimce ta ba ta da wahala sosai da wasu ne ba shi da wahala gaskiya galibi sai dai mutum na sai ya tsaya akan wani wani abin da wato yake wasu bidiyoyinsa a to banda wannan shine wato sai malamai suke cewa idan muka koma yanzu zan koma ne wajen da wasu da abin da shafi ubangiji shi kansa aikinsa muna iya ina iya zuwa yanzu in tawassuli da aikin da ubangiji ya yi a baya saboda ni ma ya min irinsa a gaba ko jinsinsa ko irin makamancinsa misali ka zo wucewa kawai sai ka ga kamar da na faɗa sai kaga ubangiji ya yi wani aiki na ban al'ajabi sai ya ubangiji yadda ka azurta wani yanzu a ce wani ya samu kuɗi yadda ka azurta wani ma ka azurta ni wato kana tawassuli da aikin shi dai a baya ne ya ubangiji ni ma kamar irin wannan wannan kuma ko a salatin irin salatin ake koya mana kenan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim tawassuli ne ake yi da fi'lul lahi fi'lul lahi sabiq liyaf'ala fi'lahu lahiq wani aikinsa ne ya yi a baya ake son shi ma ya irin jinsin wannan aikin ko da ma wataƙila ya mafi wannan na bayan ya yi shi a gaba wannan ba suka ce babu laifi in an yi wannan an kyauta ƙwarai da gaske sai ta wasuli da maganar ubangiji ya ubangiji ina ta wasuli da maganar ka maganar ubangiji daga zatin sa take wannan babu laifi ina ta wasuli da qur'anin da ka saukar ma annabi qur'an da ba wai na ce magabata suna yawan yin wannan bane a babin jawazi muke magana yanzu saboda kalamullahi minallahi ta'ala maganar ubangiji daga wajen daga Allah ta'ala ya yanko sifarsa ce aikin sa ne sifatu fi'il ne saboda ya halatta wannan saboda abin da alaka da girman ubangiji ya halatta maganar ubangiji kuma na da girma tana da girma sannan kuma sai maganar da malamai ke tattaunawa in ka ce ya ubangiji saboda san da kai kake yi ma annabinka sauyayin da ubangiji yake ma annabinsa ai aiki ne ya halatta mu faɗa haka ya ubangiji saboda san da kake mumunai ya ubangiji saboda halittar annabi Muhammad da kai ai yake sane ko to yanzu shi wannan abin da kake faɗa yana da alaka da addu'an ka ne kai da kai bawan Allah ko ba shi da alaka da shi da haka malamai suka tattauna akan wannan wannan ba ba shirka bane ba shirka bane kawai ana magana ababi na mustahabbi me yafi kamata kai shakka ba a wajen malamai mustahabbi shine ka dauki abin kai tawassuli da abin da ke alaka da yanzu misali za ka je kana neman wani ya sa maka kafa ka shiga jami'a za ka je ka nemi wani wani wani abin da ba shi da alaka da wannan za ka je ka nemi wanda ke da alaka da jami'an kai tsaye zai iya kiran waya nan da nan a dauka to saboda haka in ka ce saboda san da kake ma annabin ka saboda kake mumunai san da halittar annabi Muhammad da kai yana da alaka da addu'an ka ne ko ba shi da shi malamai suka tattauna akwai wasu daga cikin malamai da suke gani wannan din shi kansa wannan makaruhu makaruhi ne in taymiya shi ma daga cikin wanda yake ganin haka yace li'annaha min al-ashiya'i al-ajnabiyya wanda ba shi da alaka da addu'anka kai ka roki abin da yake ya fi dace ya da addu'anka ba wai na shirka kai ba wannan ba shirka kai ba Allah sai an fahimci an fahimci wannan amma ka tambayi abin da yake da alaka da addu'anka baiwa kake so kawo al-wahhab afuwa kake so kawo al-afu al-ghafur ar-rahim kaga wannan kaya ya dace da addu'anka amma kar ka je ka dauko wani abin da ba shi da alaka da addu'anka kuma ka hada kuma ka ce dan wannan kamar yadda mutanen mu za a ta jamu tarbi ana cewa la'ayi ya latif ya latif to ya latif idan ya latif yana da ma'anoni da yawa in kana nufin zurfin ilimi latiful khabir ko kana maganar tafsirin ubangiji to shikenan amma dai ka ta jira shi suna mufrad mufrad ibn taymiya zai mana magana a gaba cewa kiran shi wannan latifu latifu latifu Allah Allah Allah da su kai baka kai baka yaba ba kai baka to ai baka ce komai ba ba wani ba wata addu'a da zaka kira ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya wa haka sai dai ka ce ya ubangiji mai girma da ɗaukaka yi min kaza ya ubangiji annabi Sulaiman ba ni ba ni mulki misali kaga Sulaiman shi ya zama daga cikin magabata ai suna yawan sa Sulaiman in wanda ake so ya zama shugaba sai ka sa mishi Sulaiman in aka ka tambaye a tambaye iyayen mutum za suna wannan wannan arashin ba da wani abu ne saboda in za su riƙe Allah sai su riƙe Allah sai ga shi nan ma mun samu Sulaiman to abin da kama Sulaiman kai mishi shi ba kuma an samu haka za ka ga Sulaiman al-Qanuni duk shi ma Allah ya ba shi mulkin ko Sulaiman aka samu shi ah to sai kuma abin da malamai ke tattaunawa shine ya halatta in ce ya ubangiji ka aikata saboda san da nake ma annabinka ba shi san da shi yake ma annabinsa ba saboda san da ni bawa nake ma annabinka ya halatta shi kansa wannan malamai sun tattauna kaga wancan da muka faɗa a baya muka ce al'amhar ya kamata musahabi ya yi addu'a abin da yake da alaƙa da shi saboda san da yake ma annabi da san da yake mumunai to ka da mana maka ce san da kake mu misali wata kila yana da an alaƙa amma dai san da kake ma annabi san da kake kaza ko saboda aikin da kai wanda bai da alaka da addu'a ka wannan malai suka ce bai kamata ka kawo wannan ba ka kawo abin da ya fi alaka da addu'a ka a babin ladabi na addu'a amma yanzu ka zo ka ce a wannan ka shi malai suka ce makaruha amma yanzu ka zo ka ce saboda san da nake ma annabin ka yana da alaka da addu'a ko ba shi da shi shi ma kansa malamai sun tattauna akan wannan matsala ba wai kai bi ɗaya ne aka bashi ba cewa ya ubangiji dan san annabin ka da nake yi ka biya min bukatu yana da alaka da addu'an ka ko ba shi da shi to amma dai al'amar wannan malamai sun halatta shi sun ce wanda babu komi saboda idan san annabin maka kula cewa san annabin ai imani ne ba imani bane to san annabi yin ma'ala kala da'a ne ba yi mishi da'a bane to duk wani jinsin da'a ya halatta ka roƙa ka ce ubangiji ya maka saboda wannan menene hujja shine fadin wancan kisan da ake fada na wato sautu ali imran da Allah ta'ala ya ce inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna sai bayan sun sai suka ce mun yi imani sai suka tawassuli da imanin nasu kaga imani kuma imani wato a cewa dan san da nake annabi yana daga cikin adunkule abin da ake kira shi imani ai suna ce fadan maganar imani suka ce rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar saboda ka dan ka ce ya ubangiji dan san da nake annabin ka wato kana nufin dan biyayyan da kuke yi da kuma imanin ka da kai da shi da kuma wajabta maka da yayi ka so annabin ka ce ai maka dan wannan dan aikin ka kai bawan gwawa kenan wannan babu laifi in ji malamai wannan al'amu har babu laifi da wasu daga cikin malamai sun tattauna haka to sai sai a ce sai in zo in ce kuma ya ubangiji ko tsakanin dan adam yanzu kayi dan Allah kayi kuma saboda san annabi a idan tsakaninmu da ubangiji muka ce ya ubangiji ka yi don girman zatinka don girmanka don girman sha'aninka ya ubangiji kuma ka yi saboda san da nake ma annabi wanda kaga ya halatta saboda duk na yi tawassuli ne da abu biyun duka tawassuli na farko da na yi da girman ubangiji tawassuli na biyu kuma da kasancewa na abu da yin bawansa da ya wajabta min in so annabinsa wannan ya halatta haka zalika idan na zo na ce ma wani dan adam ka yi don Allah sannan kuma ka yi don san da kake annabi to wannan shi ma ya halatta saboda ubangiji ya riga ya shar'anta mana wato san annabi tana da hakki a kanmu soyayyan annabi na da hakki a kanmu wanda dole mu yi saboda shi ko da mu yi niyya ba wannan shi ma malamai suka ce wannan babu babu laifi to sai shi baitul qasid na san wannan duk wanda muka a wannan shekara din nayi na san da an gane me na faɗa to sai shi wancan fasara na sautin nisa'i da ake yi ta sa'aluna bihi wal arham to in ka baka ce ta sa'aluna bihi wal arhami qira'a na wasali kasa wal arhami wanda wannan shine qira'a na wannan wani sunan sa zayyat wani sunan sa hamza ibn habib azayyat hamza ibn habib azayyat wannan shine qira'a ta qira'a ce wacce take tabbatacciya to malamai wajen taudihin ta suka ce me ake magana suka ce abinda ake magana wato da ubangiji wanda kuke roƙa saboda kuke dan Allah ai muku da kuma cewa da kuke yi ai muku saboda zumunci dan zumunci ai muku bi sababin rahimi to shine ibn tabiya yake cewa abin da yasa لأن الرحمة توجب لأصحابها بعضهم بعضا حقوقا wannan magana ce ta ibn taymiya tana cikin wannan ihdina siratal mustaqim yana kuma cikin qa'idatul jalila wannan da na karanta yana kuma cikin al-istighatha dan haka ji za a ga haka yace ibn taymiya yake cewa saboda ai ita a zumunci tana wajabta ma mutane ba fa ubangiji ba zumunci kan zumunci na wajabta ma mutane si wasu abubuwa saboda su saboda zumuncin saboda zumunci da suke ganin ya kamata su yi saboda wannan kamar yadda shi ma ubangiji kasancewan bayinsa ubangiji shi da kansa ya wajabta duk wanda ya tambaye shi ya kama kafa da kasancewan shi bawa ubangiji ubangiji kuma zai mashi kasancewan shi mumini da ya imani da Allah to duk wanda ya roke shi da imani na ubangiji zai mishi shi da ta baka sa wa kana haqqan alaina nasul mu'minin wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin a wata aya saboda haka ubangiji shi ya wajabta ma kansa to shi ma dan adam sun wajabta ma kansu cewa wato zumunci suna yin wasu abubuwa da in an tuna musu zumunci saboda zumuncin kuyi kaza wannan shine abin da ibn taymiya ya faɗa ibn taymiya da tashi sai ya kawo ya kawo wannan asari da ake ruwaitowa imamu imamu at-tabarani yake fitar da shi da shi al-isti'ab ibn abdul bashir ma kace cin al-isti'ab waya ce wanda ake ruwaita da sufyan ibn uyayna daga mujalid ibn sa'id daga ash-sha'bi amir ibn sharahil ash-sha'bi daga daga wato Abdullahi ibn Ja'far Abdullahi ibn Ja'far dan gidan Ja'far ibn Abi Talib yayan Ali ibn Abi Talib wanda manzo Allah yake mutukar san sa kwarai da gaske a to shi Ja'far ya rasu kun sani ya rasu a yakin mutaka muta yakin mutaka da aka yi da shi da Abdullahi ibn Rawaha da su Zaid ibn Haritha duk suka yi ko ba ga Allah a wancan lokaci to saboda haka ya zama babban waliyin mai kula da gidan shi bayan manzo Allah baya nan shi da Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib to shine anan ake ce yake cewa shi Abdullahi ɗansa kuntu as'alu aliyan nakan tambaye aliyu ya bani wasu yan dukiya da nake bukata na baitul mali fa ya ba aliyu shikenan sai ya ce bare bani ba fa aqulu bi haqqi ja'far sai ce to ina ina ina ce ina san ka bani saboda haƙƙin Ja'far a kanka yana da haƙƙin zumuncin sa shikenan da na faɗa masa haka fa ina kuntu bi haqqi Ja'far a'bani in nace saboda zumuncin da ke wajibin zumunci na kai zumuncin da ke tsakaninka da Ja'far ka bani yana faɗa haka farar sai ya bani to kaga yanzu wannan yayi ne saboda in ce ne yake cewa kaga wannan alba'u ba'u sababiyya ce ai bi sababi bi sababi hurmatir rahim saboda alfarman da alfarman wato zumunci da ke wajen ka saboda wannan kai wannan ashe kaga idan da nan zo in ce yi mun saboda zumunci yi mun saboda uwan mu dai uwan mu dai da kai ya halitta tsakanin dan adam dan adam kamar yadda ya faru tsakanin Abdullahi bin Ja'far da dan uwarsa wato kawunsa Ali babban sa Ali bin Abi Talib wannan shine abin da shi shi Ibn Taymiyyah ya faɗa ya faɗa wannan a cikin madadar tafai guda biyu da kuma al-istighatha mun zo da shi ba ya faɗa ya faɗa ko dan malaman mu sun faɗa wannan maganar yake cewa saboda me saboda waɗannan abubuwa ne da ɗan adam suke wajabta ma kansu cewa suna da haƙƙi duk yayin da kake da wani uwa ku ɗaya uban ku ɗaya za ka ji wannan uwa ku ɗaya uban ku ɗayan haƙƙi ne a wuyanka in ya zina neman wani abu ta mishi in ma ba ya mishi ba to wani a gefe ya ce kamar ba uwa ɗaya ba ɗaya ba saboda mai saboda wannan uwa ɗaya uba ɗayan a hakki ne a wuyan ka kai ka taimake shi amma shi ubangiji yana da wani hakki a wuyansa ubangiji yana da wani hakki da wanda ya ce hakki ne dole sai ya ba shi sai da hakkin da shi sa mu kansa shi yasa to ba a zuwa wajen ubangiji sai da abin da ya ce to ka biyo na shi wannan shine bambancin shi yasa ba ka iya zuwa ka ce ya ubangiji dan zumunci na zumunci wannan ibada ce afwan ya ba ubangiji dan alfarman wani din girmansa ko alfarman ma'aiki ko alfarman mala'ika jibril ko alfarman shehi lawa ne ka ce ya ubangiji dan alfarman yimin kaza to yaushe ai aka ce maka wannan alfarman a wajen ubangiji shi ya ce kuma za ta yi aiki a wajen shi yadda take aiki kai a wajen ka kai dan adam an fahimci maganar ko a haka zalika idan ka zo ka ce wato dan adam dan Allah kai mun wannan abun saboda sallah girman sallah a wajenka dan sallah dan salati to mu zamu zo magana kan salati amma mu yi magana sallah azumi yace dan Allah ka bani yace ba zai bayar ba yace dan sallar da kake ka bani to ai abin da yake faɗa shine saboda sallah ubangiji ya shar'anta maka ka bauta ma ubangiji da shari'a da sallah din sallah alfarma a wajenka to alfarma sallar da kake ganin haƙƙi ne a wuyanka kai to ka bani saboda wannan wannan ya halatta tsakanin yana dan adam nake magana ya halatta in ce dan sallan da kake yi kai ka bani an fahimta wannan in kai haka babu komi saboda abin da ya sa na ce maka dan sallah saboda wato yanda ka yi ma ubangiji da'a kake yin sallah din kana kuma sa ran ubangiji ya baka lada kuma sallan ka tana da girma ne a wajen kai sa kai haka don aka ce dan sallah din ibada ce wannan ubangiji ya wajen da kai da ita wanda kuma ibada ubangiji na da girma a wajen ka in an ce zumunci ko an ce wani dan uwanka kai saboda shi to an ba ba wala a ce sallah sallah ita ce ibada ma baki da aka ce ka saboda ita bai ba da aula tunda an ce ma hatta ma ka ce dan malam wani ayi min kaza haka ma ka ce da Allah ka yi min wannan abin da nake so ka min dan ni'imar musulunci ka zo kana nema ce kai wa ya tsaya maka babu wanda ya tsaya min to me yasa za a maka dan ni'imar musulunci ni musulmi ne kano ka bani admission wannan ya halatta ya halatta ka faɗi haka ka ce dan shari'ar sallah ka ce ayi dan salatin annabi in ka ce ayi dan salatin annabi kana nufin dan abin da ubangiji ya shar'anta maka na ibadan salatin annabi ayi maka wannan babu laifi ka ce ai maka dan salatin annabi ai salatin annabi ibada ce ba ibada ba ce ba ta da mutunci da sallah sadaka ka ce dan salatin da san salatin annabi yi muku wannan babu laifi to sai muka zo gaba kuma in ce ka yi dan iyayenka ba zagi ne ba ina ce wanda wai ina ina roƙonka da kai dan alfarman iyayenka idan aka faɗa mu dan adam wannan muna yi kuma mai ka duba iyayenka kamun wannan aikin to kana faɗa ai da can wallahi bai niyan mushi ba amma dai tunda ya gama da iyaye na kawai shi kenan sai na masa gashi kaga mu iyaye a wajen mu suna da wani hakki da muke jin cewa mujarradan ambatan sunayen su yana sa mu wasu aikin a kusa aikace aikace da mukan yi saboda haka idan muka ce dan iyayenka dan Allah ya min kaza wannan kaga lallashin ka ake yi da kuma ka tuna hakkin su akan ka to inda suna da girma a wajenka dan Allah ni ma ka mu in ci albarkacin su in ci alfarman su abin da kake faɗa ke da wannan malamai suka ce wannan babu laifi wannan babu laifi a nan ka ga in ka zo ka ce za ka ita na yi ne dan ya gaba da iyayena dan iyayena kana cewa dan iyayenka sun baka lada ai ba kake faɗa ba malam Muhammad Sani shine ya tambaye ni wace sati sai na share ni na yi tsammanin abin da yake magana kenan idan ka ce ina yi ne dan ina ya bashi dan iyayena ai ba cewa kake na bashi dan isa wala dan lada ba cewa kake na bashi dan hakkin girmama iyayena da ya gama da su abin da kake faɗa kenan amma ba cewa kake yi wai saboda su iyayen su baka lada ba an fahimci bambancin ko to sai shi baitul qasid din wanda anan ne zamu zamu tsaya mu kuma a tunda gashi mun ce zamu yi dan iyaye za a yi dan zumunci to alfarma annabi dan darajar annabi dai kai mu dan girman da annabi ke da shi a wajen kari kamu shakka ba kun san girman wato girman annabi da alfarmansa da darajarsa ta zalce wata ba zumunci tun daga saboda manzo Allah kana iya rabuwa da kowa waye to kaga martabarsa da alfarwarsa ta wuce gaban kowa da komi haka zalika ta wuce gaban duk wani wanda zaka gama shi da shi duk wani abu zaka ce zaka yi dan shi to wannan ka in kawo manzo Allah shi kuma wannan alfarmarsa ya fi alfarman kowa to yanzu in zo in ce kayi dan annabi ko in ce kayi dan alfarmarsa a wannan ya halatta ya halatta saboda mai saboda ai Allah ta'ala shi ne shar'anta mana mu girmama shi girman annabi kuma yana da hakki a wajenmu kamar yadda kake jin cewa girman iyayenka da hakki a wajenka saboda haka muke jin cewa girman annabi yana da hakki a wajenmu bal ma girman annabi ya fi hakkin da ke kan a kanmu ya fi hakkin iyayenmu saboda haka in ka taɓa yi dan annabi haka wani duk ce maka ka ba ni sadaka dan annabi shikenan sai ka bashi ai saboda ya san cewa mai girma ne a wajenka shi yasa shi yasa ka kawo wannan a lokacin da kai kuma ka zo ka ce ai nayi ne dan annabi abinda kake magana nayi ne dan ya bani lada ko ko nayi ne dan dan girman sa aure na me muke fada muka ce mun ai dan annabi ne dan ya gama da annabi yasa ne haka abinda kake fada shine nayi ne saboda girman annabi aure na girman annabi kuma wannan ibada ce ibada ce ba ubangiji shi yana cewa la tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila ba ce saboda ku yi imani da Allah da manzansa sai kuma ya koma kuma cewa wato azziruhu at-ta'zir shine duk wani abu da kace da girman bawa ashe kaga girman annabi da girman ma shi ina wuyan ka kai bawa to kace nayi ne saboda wannan abin da ubangiji ya sanya min hakkin girmama annabi da yake wuya na in yi shi saboda shi wannan babu laifi a ce kace kawai nayi ne dan annabi ba kana nufin kayi ne dan annabi ba ka lada ba kana nufin kayi ne dan alfarmarsa da kuma darajarsa da aka gaba ka saboda shi wannan shine abin da abinda wato malamai ke ke fada saboda hakin annabi na girmamawa da kuma kambamawa yana wajabta maka kai muqawa'a wato ka jayi zuwa da abinda abinda ake so ka aikata da an gama ka da annabi tunda kana son shi aiki akwai mahabba duk wanda aka gama ka da shi kana son sa an ce maka dan mahaifiya kama kai saboda an ce a ce mahaifiya ba aka ce ba to bale kuma annabi an ce dan shi sai kai wannan tsakaninmu da bayi kenan wannan shine abin da abin da malamai ke faɗa na yi ta kokari wannan musamman bidat akwai akwai magana ta ibn shaykh bin bas amma saboda abubuwa sun yawa na so in zo mana shi a karance ku ji shi yanda malamai suka karanta amma dai da haka na zo mana da magana ta ibn utaymin ibn utaymin shi yayi magana ne akan zumunci sai ya magana cewa hal yu'khadhu jawabu su'ali bil arham to da iya dauka daga wannan kira'ar cewa ya halatta a ce a yi dan saboda zumunci qala na'am yace iya halatta da ya halatta walakin la taqdim billahi sai da karka ce dan Allah da zumunci saboda kaga sai an kamar zumuncin hakkin da irin hakkin ubangiji ne saboda ka ce da amma dai ka ce wa yaqulu as'aluka bir rahimi kawai ga dai ga dai ce bawo Allah ya Muhammadu ina roƙanka saboda bir rahimin ladhi bayni wa bainaka saboda zumunci da ke tsakanina da kai yace to kaga in ka ce saboda zumunci kaga zargin da Allah ta ya kama ya sa a wuyanka na girma annabi in ba bi aula magana ya mutumunci da zakari zaka idan kace saboda annabi wannan babu babu babu laifi mala ce ya'ani yuzakkiruhu bainahu wa bainahu ata la ya'tadi alayhi wato yana tuna masa abin da ke tsakaninsa da shi na zumunci wannan in kun je kun duba ko a website na su salihul munajjid za ku gadi an kawo wannan wataƙila in kai typing hukumu su'ale birrahim ko hukumu hukumu as'aluka bi birrahim ko wani a makamancin wannan za ka ga yin malamai da suka yi akan wannan wannan ba matsala ce wacce take malamai ma suna wani sabani a kai ba ba san matsala ce da kusan da an yi da an yi ittifaqi suna cewa babu laifi a roƙe ubangiji a roƙe mutane tsakaninmu da mutane saboda abokan abokan abokantakan da muke tsakaninmu ko saboda wata zubunci saboda kusancin mu ala sabil tawassul wa shafa'ati wa isti'za saboda tausasawa saboda kai kokarin nuna mu cewa saboda na hakkin da ke wuyanka na kaza to kai kaza wannan shine abin da shi su malamai suke faɗa ina fatan wannan mun biya dan bashin a guri wannan na gaji sosai ba zan iya karanta wasu magana da ibn na shiga to ma sai na shiri wasu magana duk abin da na faɗan dai kusan shine abin da su shi ibn taymiya ya kokari musamman dai akan arrahim akan shi yayi magana shi sannan kuma malaman mu kun duba fatawo fatawoyin su ibn taymiya shi ba sauran malamai mu manya za ku ga duka akan wannan ba sa kiddiga wani abin wanda abinda mutane ke faɗa a matsayin manahil lafziya inda ismail bakar abdullahi abu suna da abubuwa da suke cewa lafazi ba mai alkan fiye faɗa ba amma za ka za ka taɓa wannan ba ba a kawo wannan ka ce wai dan annabi min kaza ba a kawo ba akwai akwai wani malamin ma shi shi wani lokaci ira son ma ya raha ma sai sai ya ce maka dan annabi wani shi sai ya ma gaya maka wani annabi a ciki sai ya zaɓa tukuna to wannan yayin magana ce eh to wannan babin jawas ka san nan muna magana fa jawas ne halacci duk da in ina da wahala ka je wajen magabata su ka same suna cewa dan adam su gaskiya tsakanin su ko da tsakanin adam dan adam ne sun fi cewa dan Allah saboda bangiji ya fi girma amma muna maganar babin jawas ne kamar cewa ne na mu nan Hausawa muna yawan rantsuwar alqur'an ba muna cewa alqur'an ba ko ya sun zaka zaka je ne ka je ka je Ali ko Abubakar ko Umar ko Usman suna yawan cewa ya san ko alqur'an ba ta fada to amma me da aka tambaye malamai to alquran kace alquran me magana ubangiji ne magana ubangiji da sifar ce to in ka rantsa da sifar ubangiji yayi yayi ba komai wannan babu jawab kenan ba wai ba wai musahabi ne ake kace alquran ba a in da aka rantsa kace wallahi a gane rantsuwar kai da gaske an fahimta to da haka shi ma wannan duk babu babu jawab ne insha Allah ta'ala ina sa insha Allah ina ganin za mu shiga za mu shiga kafin insha Allah amma ya sauran lokaci ko ta masha Allah ba sani ba akwai mai tambaya akan wannan matsalar ko ko ne an gane kuma insha Allah wannan matsalar kuma ba ta sake zuwa ba wataƙila in mun yi sa'a mun an sami wata wasu munasabobi za mu iya wannan daga abin nan ba sha to na da haka ito ai ban eh a'a ba haka bane idan da ka bayar din dama dan Allah ka bayar to amma ai ba dole bane sai ka ba malam zaidu zaka iya yi dan Allah ka ba malam abu shikenan zaro ni nace ni gaskiya wannan zakkan da zan fitar ni malam abu zan ba shikenan abu ya ce gaskiya shi yana ganin ya kamata a ba malam zaidu saboda me saboda gaskiya malam zaidu ya fi bukata sai nace gaskiya bai niyya ba malam malam zaidu nan ba amma tunda abu ya sa baki na bayar saboda shi yanzu na yi ne ba dan Allah ba na yi ne saboda Allah amma saboda saboda dalilin kamun kafan da abu ya zo ta waje na sila ne wannan wato ya zo ya zama kamar sanadi wannan ya halatta eh sai dai idan lokacin da nace nayi ne misali dan annabi ko nayi ne dan mahaifina ko sai dan tija dan domin dan tijawa ne kana kana magana wai shi ne baka lada to wannan shine ba abu amma da ba muna yin abubuwa saboda wasu abubuwa ai muna yi saboda wasu abubuwa da ke kara mana kaimi mu yi amma ko urin ubangiji muke nema a ba za a ce dan Allah dan annabi a hada ba haɗawa matsala ne wannan saboda zai zama kamar in ka ce dan annabi to yi da zaka yi dan Allah din kuma daidai waje da shi zaka yi dan annabi sai dai a yi daban-daban a ce dan Allah a yi shuru a'a dan annabi din da tsakanin ya da bawa ne yanzu misali wani yanzu ce min dan annabi kai dan girman annabi a wajen ka kai mun kaza wannan ya halatta amma ba zan daga hannu in ce ya ubangiji dan girman annabi yi min kaza ba ubangiji ya san girman annabi kuma girman annabi za a gani ko a yanzu an gani na tashar kiyama kuma za a gani amma bai shar'anta cewa girman annabi yana sa ya amsa addu'a ba bai shar'anta ba shi ko ba a zuwa wurin ubangiji a bauta masa da abin da ke shar'anta ba shi sai daga bauta masa da abin da ya shar'anta wannan shine insha Allah masha Allah awa na san insha Allah za an gane wannan ba ma sani shine so wurin biyu ina ji wannan shine na uku kai na uku ban ga shi duk ban ganshi ba da kuma garba na ganshi Allah ya sa to ko labari ko kasar wata ila ya kai mishi ina tsammanin ko yana cin gurbin mu to za mu dan taba littafin al-ubudiyya na ibnu taymiyyah malam ce fajisul mahabbati takun lillahi wa li rasulihi ka ta'a fa inna ta'ata lillahi wa li rasulihi wal irda lillahi wa li rasulihi والله ورسوله أحق أن يرضوه والإيتاء لله ولرسوله لو ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون الآية a waɗannan ibn taimiyya wasu abubuwa ne yanzu zai mana bayanin su akwai wasu abubuwa da idan ka haɗa shi tsakanin yanzu kaga nan muka ce mutum ba zai ce dan Allah dan annabi ba saboda wannan abubuwa ba a haɗa shi tsakanin shi da Allah amma akwai wasu abubuwa da kana iya kawo daɗin kuma ka haɗe babu komai ba ka yi laifi ba shi ya ibn taimiyya fara da shi kafin ya zo inda ba a cewa dan Allah dan annabi inda ba a cewa ga Allah ga annabi da kuma lafazin da ka haɗe su a waje guda amma akwai inda ana iya yi wanda inda ake iya yi shine malamai ke cewa a wajeje wanda suke wato al-huquq da al-mushtaraka malamai suna da wasu abubuwa da suke kira al-huquq al-mushtaraka waɗanda abin da yake ubangiji ya sanya annabawa suna da suna da wato wani wani kaso saboda me saboda duk yayin da ake son a yi ma ubangiji wannan abin to annabawa su ne tsani ba wanda ya sai ya zo ya ce zai ma Allah da'a sai ta hanyar annabawa din za ka yi ba Allah da'a to sai ta hanyar annabawa in ba haka ba to sai za ka je kana faɗa a kanka ba dai da'an Allah ba to wannan shi al-ibadat allati bi wasifa wacce suke tsakanin su da wasida wasidan ko da shar'iyya ko ko kauniya amma dai anan muna magana na shari'a shine ka fa jinsul mahabba ka ga jinsul soyayya ta kullu lillahi wa rasuli kana iya cewa soyayya ne ga Allah da manzansa kai tsaye ka fa'a kaman da'a ita ma da'a kana iya cewa ina yi ma Allah da'a da manzansa kai tsaye ka haɗe su ka ce ya yi ma Allah da manzansa ɗaya saboda me saboda waɗannan abubuwa dama can ubangiji ya sanya su ne sulawan tsanin ka su ne annabawa duk in kana son Allah ta'ala kawai ka mushi da'a to sai da ka bi annaba saboda haka wannan suke al-huququl mushtaraka wato al-huququl mushtaraka shine annabawa suna da kaso sai dai kasan nasu yana tikewa da zuwa ga Allah kuma shi kuma kamar ta'a kamar soyayya bayyana ta'a sai ce saboda ita da'a lillahi ta Allah ce wa rasuli kuma ta manzon Allah ce kaga ana sai ya hada su da wawun shi ma ne ce kuma kuma kamar kamar da muke cewa sha Allah kuma shita ma sha Allah ya ana cewa sha Allah wa shita yace ma sha Allah kuma shita saboda mashi'a daban zai zai magana abubuwan da ba a cewa wa a kawo wawun wannan lafazin da da muke kawo amma nan kana iya cewa a mai da shi zuwa kitabu maganar ubangiji sunna maganar maza Allah kitabu da sunna ba mana cewa da ba kitabu muka ce kuma da sunna kitabu da sunna shine shari'a shine yace wal ita a wal irba lillahi wal rasuli ina kana iya cewa ina kokarin da a wannan da nake ina kokarin yadda da Allah ya da manzansa kana maganar yadda da Allah da kuma shari'ar annabi wannan babu laifi kamar yadda Allah ta ce wallahu wa rasuluhu ahqqu an yarduhu Allah da manzansa suka cancanta a yadda da su kaga ne ce an yarduhu ma ba saboda in kana son ka yadda da ubangiji sai ta hanyar annabi ba ba ta hanyar ta biyu sai dai ta hanyar shari'ar annabi ko dai ka bi shari'ar sai ka yadda da Allah ko kuma ka ki bi shari'ar kuma za ka yadda da Allah ba yace wal ita haka bayarwa lillahi wa rasulihi waɗannan abubuwa duka ana yin ana iya cewa wato al'ita lillahi na Allah ya da manzansa saboda mai saboda shi ita ma bayarwa ubangiji ya sanya manzon Allah shine sababi shine yake ba da shari'a shi a matsayin shi na sababi shi kuma ubangiji shine musabbib shine asalin wanda shar'anta manzon Allah yana yin ba da shari'a ne da shari'an da Allah ta'ala ya saukan masa saboda haka kana iya cewa al'ita a yace ya kafa hujja da walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu inda sun yadda da abin da Allah ta'ala ya ba su da kuma manzansa sai kaga ba sai aka hada labarin aure daya saboda me saboda waɗannan abubuwa duka ta hanyar manzan Allah ne ake samun su al'ita ba da shari'a ta hanyar manzan Allah ne manzan Allah ya dauki wani hakki na mutumari ya baka wannan Allah ta'ala ne da shari'arsa ya baka ta ina ka samu wannan arziki da ubangiji ya baka ta hanyar manzan Allah ne saboda haka al'ita wannan kana iya kawowa wannan babu babu laifi kuma ku ga a har wata ayan da Allah ta ke magana cewa wato azziruhu wato waqiruhu sai wato sabbihuhu saboda tusabbihu wannan yana koma ma ubangiji ne kai tsaye amma to waqiruhu da to azziruhu wannan girmamawa in za ku girma Allah sai ta hanyar manzo Allah dole saboda haka shi yasa malamai da to azziru da to waqiru suka ma ce ma mu annabin ake nufi saboda ita ibada ce bil wasiqa dole sai da wasiqan manzon Allah dole sai ta hanyar shi in ba ta hanyar shi ba wannan ba za ka samu ba saboda haka su ma'abuta Allah wanda suke son shi sosai za ka sami suna cikakken hankali kawai dan suna bauta ma Allah shi daya bai sa su zama sun manta da hakkin da ubangiji ya sa a wuyansu na su girmama wanda ubangiji ya ce su gode masu na musa Allah Allah dole a gode mishi saboda ta hanyar shi aka samu wannan shari'a dole a so shi duk wanda ya so manzo Allah to ya so Allah wanda ya so Allah to dole zai kuma so annabi tunda annabin shine yake hana shi da Allah sai da waɗannan abubuwa suna lazumta lazumta lazumta juna haka zalika wajen shari'a kana iya cewa shari'an Allah da manzansa duka shari'an Allah da manzansa ba kana maganan da za ku je shari'an Allah sannan da manzansa ba saboda shari'an Allah dai ta hanyar annabin kake samu shine at-tashri' haka zalika wajen al-hukmu wato hukunci kana ta hukuncin Allah da manzansa ku dawo da zuwa ga hukuncin Allah da manzansa ba za ka ce hukuncin Allah sannan da manzansa ba a hukuncin Allah da manzansa saboda hukuncin Allah kana sanin sa ne ta hanyar manzon Allah haka zalika al-mahabbatu war riba kamar da malai ya kawo mana waɗannan abubuwa in kana son ka same shi dole kai same shi ta hanyar amintattun Allah a ban kasa annabawa su ne wato ɗan tsakiya shi sa malamai sai kiransu al-huquq al-mushtaraka wato wasu hakkoki ne wanda annabawa suna tarayya wani bangare da Allah ta'ala sai dai idan kai musu shi yana cikewa zuwa wurin Allah ta'ala ne yana in kai ma Allah da in maza la da'a ba kama da'a ne ka ma Allah ta'ala da'a ne saboda saboda haka in kai mushi da'a wani yana cikewa ne zuwa wurin Allah ta'ala in kuma kace ba za ka yi masa bata ba za ka sami ba za ka samu wannan wannan abin da kake so ka samu ba to anan shine yin tafiya kuma zai shiga wasu bayani shine abin da ake kira wato al-khasais al-ilahiyya wa rububiyya duk abin da ka gani ubangiji ya hana ya ce karkasa sunansa da annabi a bakora daya to idan ka zo za ka yana da alaka ne da khasa'isul ilahiyya ko rububiyya wasu abin da kai tsaye ko ni aikin Allah ne kai tsaye ka je ka ce annabi shi ma yana iya yi wala wannan mun shi rigima mu da su baye ka je ka ce kuma kuma wato Allah ya baka annabi ya baka kaga bayarwa arziki wannan ba al'ita ba ita wannan kamar ita usharaye kamar wato dukiyar fanki ya dauka ya baka da ganima ya dauka ya baka wannan al'ita matsala yana yi a wani na sababi shi kuma ubangiji yana yi ta hanyar annabi a madan ubangiji na musabbibi dan shi shar'anta amma yanzu kawai haka nan kawai maza Allah baya nan yanzu ya kuma ga Allah baya ba ka kace Allah da manzansa ya za ka ce Allah da manzansa ya baka ya baka ya shi ba ya baka ai ba shi ya baka ba kaga to ba za ka faɗa ka ba to amma su anan ne sun wasu suke ban dole ne sa kawo sunan annabi a wurin mu ko muna cewa a ku sa shi a ji al'uqul mushtaraka wajen al-mahabba wajen ash-shari'a wajen al-hukmu wajen at-ta'a ku ce ta'atun ne lillahi wa rasulihi wannan kaga yayi amma bayan ba da Allah kuma ka ɗauko kuma maganar da abin da ya baka aikinsa ne shi arziki shi ya baka kuma ka ce wai Allah da mana suka baka wani ba daidai ne ba haka na duka wani abin da kake ƙoƙarin ka ce ubangiji ya yi maka saboda wannan abu ka ce ya ubangiji ina tawakkali kai mun kaza to cewa da kai kan ina tawakkali wanda akin bawan ai bautan Allah kake yi ko to wannan matsala ya ai bai da rabo kuma wannan shi ne ake kira kasaisul uluhiyya wanda yana da alaka da aikin bawa din wanda manzo Allah ba shi da rabo to wannan shine abin da shi Ibn Taymiyyah yanzu zai shiga zai shiga yi mana bayani to shine sai yake cewa wa amal ibada amma tsantsan bauta wacce take ubangiji bai sanya mata akwai shamaki ba wa ma yunasibu hada abin da ke da alaka da waɗannan abubuwa min tawakkul kaman tawakkali wal khawfi da tsoro wa na'u zalika da ire-iren waɗannan abubuwa wanda ake zuwa wajen ubangiji kai tsaye ba tare da wani shamakin wani mai shamaki ba فلا تكون إلا لله وحده با أي ما وين مالوكي سيغا الله شي دايا كما قال تعالى كما إن الله تعالى يشي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم يا كو أهل الكتاب كشي مسو يا كو أهل الكتاب كوزو إذوا غوتا كلمة وند مودا كوزا متاريا أتكنتا Allah na abu da illa Allah shi ya karin bauta ma Allah karin bauta ma kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'an kar kuma mu tara ubangiji da wani wala ta kada ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin mu su riki sashi abu da ababen bauta wanda ba Allah ba fa in tawalla in sun juya baya fa qulu shahadu bi anna muslimun to kuce dai mu ku shaida cewa mu mu mu musulmai ne mun mi kauya to kaga ana abin da mutum yake magana a yanzu za mu zo kan wani aya tukuna mai magana kan tawakkali tawakkali me yasa ibn taymiya nake cewa yana daga cikin khasa'isul ilahiyya da rububiyya ce wanda manzo Allah ba shi da hakki a tawakkali shi ma kamar alhasbu ne ba wani wanda ba ka jira ba ka ce na dogara da Allah sannan da wani ba za ka kawo wani ba shi dan shi dangana tawakkali ba da alaka da ba wai dogaro ne da jiki ba ka shi wato yana da alaka ne da zuciya a tawakkul abinda kake magana shine ka fawwala lamarinka ka mai da lamarinka zuwa ga ubangiji wajen abinda kake nema ya baka ko kuma abinda baka so ya tunkuɗe maka tare da riko da samari to wannan wane zai iya yin wannan aiki wannan in kace tawakkali abin da kake magana kenan kace eh to a yanzu me ka taka eh na dogara ga Allah na yi tawakkali Allah shi zai shi zai iya mu shi zai yi mun to ai ka ce Allah shi zai iya maka da kace Allah ta'ala shi zai iya maka ka fita daga gidanka kace na fawwala lamari na zuwa ga wajen kiyaye ni ga Allah kiyayewa kace aikin Allah kiyaye ka daga dukkan abiki wannan aikin manzo Allah ne in kuma wannan kaga tun daga aiki kenan in kuma mun mun kalla cewa kai bawa yayin da kake zaka roka ubangiji addu'a ce addu'a ina aka ce kuma a sarrafa ta zuwa wurin masa Allah to waɗannan shi na wanda zai ta zama khasaisul ilahiyya kuma khasaisul ilahiyya ce rububiyya Allah ta'ala ne kadai ya cancanta da wannan idan kuma aka sa manzon Allah a cikin kuma ayi shirka zaka cewa na dogara ga Allah na dogara ga annabi wannan ba zai yi ba wannan idan kai haka to lalle mutum ya ya yi shirka ji malamai sai kuma alkhawfu alkhawfu tsoro tsoro shine wato a nan tsoron da ake magana tsoro ta ta addini ba tsoro ta ibada ba tsoro ta addini shine wanda kai tsaye yana koma ma wato kariyar ubangiji wanda ba wanda wanda ba wanda zai iya baka wannan kariyar sai Allah ta'ala misali mutum ya ce yana yana tsammanin wani azaba ko wani cutarwa ko wani makaruni da zai same shi wani abin ki da zai same shi in ya sa ma Allah da manzansa yana tsaya tsoron wuta ba muna faɗa ba mun samu Allah da ba muna tsoron wuta to wannan tsoron tsoro ce ta ibada to amma sai mutum ya koma cewa in yayi addini na tsoron wani to kaga mai ai addini muqabilin tsoron ubangiji kuma muqabilin tsoron wani ai ba zai yi ba sai dai ka samu kallon abu dai kuma ka ce in kai in kai addini an ce maka zaka talauce dan haka wallahi kai tsoro kake yi wannan banka za su za su musu rige maka sai mu ce maka a wannan tsoro ne a muqabilin lamarin addini ba a yin wannan ba wanda za ka zo ka ce wai kai ka dore saboda rubun kasuwanka so za su tsangwame ka magana da zai yi irin wannan to da adabi da awon ba an tsangwame mutanen gidan shi an ce kaza an ce kaza amma ji da ka zuwa yake yana hawa yana yana ƙara wato zurmutsawa yana cewa qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah za ku rabauta haka ba duka mutum ya zo yana yana jin tsoron wani wato a wajen abin da yake ubangiji ne kadai ya kamata a ji tsoronsa misali a abin da yake na arzikinsa yana tsoron idan ya sa amma wani shine kamar da na faɗa ba zai samu arziki ba to wannan haramun ne to shi a wannan babu za ga malamai suna cewa shi alkhawf ba ta kafu wa khafuni inji ubangiji wannan yana nuna cewa shi alkhawf ibada ce kuma ba a samu ko annabi a ciki kana ji ubangiji na cewa inna ma yasha Allah min ibadihi al-ulama dan da ce bai ce yasha Allah wa rasuluhu ba yasha Allah wanda suke tsoron ubangiji wanda suke tsoron ubangiji dan ya nuna maka cewa wannan tsoron wato a ibada ce baki daya haka zalika tsoro ko ta dabi'a ce ko tsoron maciji ne idan ya zama akwai wani tsoro da ya sanya maka ka cire rai daga ramar ubangiji to wannan kuma ya kuma ibada kuma ko da ta dabi'a ce ko da maciji ne zai iya ta zai iya cutar da kai amma kai ka ce kai wannan kana ganin ma wato wani tsoron wannan nan ma zai har lahiran aka je ka ka bada ka lalace to wannan shine sai kira wato al-khawf al-hamil ala al-qunut wa wal ya'as tsoron da ya sanya ka cire rai daga rahamar ubangiji kana ganin kai ba za ka ƙara ruwa ba kai kaza kai kaza ko wani ubangiji aka ji haka za a yi to wani aiki ne ko na kafirai amma ya karatu min rahmatir rabbih illa balu Allah ta'ala ya hana wannan haka zalika mutum ya ji tsoro wani wanda zai rike shi ya cutar da shi saboda kawai yana yin addini kuma ya ce zai iya barin addini saboda wannan bawan Allah to kaga yanzu abin da kake yi tsoro ne wanda yake a muƙabilin tsoron Allah ta'ala to wannan ba daidai bane wannan ba zai zama daidai ba to shi ne ana ibn tabiya baya ya gama kawo magana alkhawfu yace duk wannan ya tantance ne ga Allah shi daya to sai ya kawo wannan ayan cewa Allah na abu da illallah kada mu bauta ma wani ubangiji kada mu bauta ma wani ubangiji wannan kaga ubudiyya ce ubudiyya ce wata bautan Allah ne kai tsaye a to cewa zaka bauta ma Allah wannan hakkin wane ne hakkin Allah ta'ala ne ba hakkin manzo Allah ba ba ka ji dama ka ce ina bauta ma Allah da bazan sa ai ni bawan annabi ne kamar masu cewa abdun nabi ko abdu inyas in a cikin kana neman matsiyata a duniya ka samu irin wannan masu bautar da sunayen su ga sunan Allah ta'ala to yana sunan matsiyata kuwa ta abdu ilyas kawai kawai kai ba ba to ko manzo Allah ba an hana ka ce amma kai ka ce kai abdu ilyas ne kai dan ka nika shine ne kuma da an tashi ka ce kai hasbi ilyas ni na san da yawa kawai da suke faɗa haka wani hasbi ilyas ilyas ya isan muku ya isan maka ne yawa ya isan maka babban kasuwar ka za ta haɓaka ya isan maka in ka tintibe ka kira shi kenan wato shine isarwa ba isarwa fa na alhasbul kauni a tasqili ba ka ce wannan in na shawarar wannan ya ishe ni ba irin wannan ba abin da kake magana ya isar maka shine duk wani abin ki lamban kasuwanka wane ne wane ne shikenan su dauko wa hoton iya su daba a rafin din su a dai ta sawo su saboda me saboda zai kare su kaga ashe isarwa da suke sanya musu da tawakkali cewa suke yi ya kare su daga daga daga wato matsala faci ko na abu ko kuma duk in ka zo suka ce ya na za ka je kawai da lokacin da ka ta shiga ka ta shiga ba tare da ka abin nan ba to ka gani wannan ana zama haramun ne wannan shi da Allah na abu da ilallah wannan ifradun lahi ta'ala ne bil ibada sai nace wala wala min shirka bihi shay'a wala takhidha ba'dhu la ba'dhu arbaba min dunillah lokacin to sai ma da ya shiga cewa wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ƙara cewa walau annahum rabu ma atahum Allah wa rasuluhu idan da sun yarda da abinda ubangiji ya ba su annabi ya ba su kaga al-ita shine ibn ibn taymiyya wanda kaga al-mushtarak ne saboda annabin ai dauka ya ba su da umarnin ubangijin ya ba su din wa ma ramata idh ramata walakin Allah harama ai ba ya yi ne bai ba ya ne ba dan amma kuma wane ne ya ba shi wani karfi waye ya sadar jifan zuwa ga inda yake sai ya je Allah to wannan shi ake kira shi wato al-huquq al-mushtaraka ko al-masail al-mushtaraka shi ne sai wala annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu inda sai da abun da ubangiji ya ba su kuma manzo Allah shi ma ya ba su wa qalu suka ce hasbunallahu sai bai ce hasbunallahu wa rasuluhu ba yace hasbunallahu Allah ya isar mana ai Allah ta'ala ya isar mana zai mai bada arziki amma bai ce Allah da manzo sun isar mana wadai masu bada arziki ba saboda bada arziki aikin Allah hasbunallahu sayyu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu al-ita da za ka rawaita manzo Allah da manzo kuma Allah da manzansa za su ƙara ba mu daga jin falalansa saboda mai saboda manzana yana raye a lokacin zai ɗauko ya baku shi in ya zo ne ya ga kashin tanta sai ɗauko ya baka ya baka ai amma kuma ta hanyar wane ne wato wane sa shi ya baka Allah ya sa ya baka saboda sai yuti na Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah wajen an ragaba kuma suka ce ga Allah ne kadai muke neman muke kwaɗayin abin da za mu samu sai mu ce ga zuwa manzo Allah kuma wato wannan shine gayan tauhidi ko wannan kyau ne ayi ayi take tafiya a wajen al'ummar mutaraka sai a ce Allah da manzansa a wajen ubangiji shi dai sai da an kawo ubangiji kadai ba su ce inna radiyuna ila Allah ba sai suka ce inna ila Allah radiyuna wannan taqdimu haqqu wa ta'khir yufidu al-hasad ga Allah ne kada nake kwadayi ba daga manzo Allah ba ba daga manzo Allah ba yanzu kaga wannan in wani ya kawo inda mu za mu kawo wannan a yanzu za ba ce ai dama mun ga muku ai ba su ba su da kunya ne ai in kana marasa kunya akan annabi ka gaba mu kuma anan da muke cewa fa Allah shi da kansa bai hada ba dan me za ka hada kaga anan da kace hasbuna a wannan ana kira shi wato alhas da yake da alaƙa da rububiyar ubangiji da ilahiyarsa amma nan ba muna maganar alhas wanda yake da alaƙa da da alkauniya a taskhiriya ba wani abu da ke alaƙa da halittar da ubangiji ya yi ubangiji ya yi maka cewa hulan ka an gada ka ka sa to ta yi maka sai ka ce hulan ya ta min hula ce ta min daidai ai in na sha kofi ɗaya ya ishe ni ya ishe ni mutane da suke son su taimake ka wajen ɗaukar masarar nan mutane uku sun isa wannan ka wannan isan da kake magana isa na wani karfi da ubangiji ya ba su za su zo su yi wannan shi ake shi alkauni ko a taskhiri horar da su ne ubangiji yayi akan wannan aikin amma yanzu ka lokaci alhasbu da ke alaka da rububiyyar ubangiji ko uluhiyya ka ce hasbi hasbi Allah kana nufin ubangiji ya ishe ka zai ba da arziki mai kariya mai tunkuɗe maka abin da baka so mai baka abin da kake so kuma ka samu zalla a ciki wani ayin rubiya ce to wannan shine malamin cewa wannan ba a sa annaba a ciki amma za ka samu imamu ahmad an tambaye shi ya an tambaye shi akan wani rawi sai ce kai hasbuka fulan wani ya ishe ka ai to ai hasbuka fulan ai wannan ba shi alaka da wannan alhasbu alkauni abin da ke magana wa idan ya ishe ka hujja wurin ubangiji in ya rawaito hadisi ka karba kan hasbuka fulan imamu at-tauri yana cewa idan ja'aka idan ja'aka tafsiru an mujahid ta hasbuka bihi in tafsiri ba maka daga mujahid to ya ishe ka wato wannan yana da isa a matsayin hujja saboda shi mutumin ne mai gaskiya kuma yana kidanan gaskiya wannan alhasbul kauni ne a taskhiri ubangiji dai ya sanya mishi gaskiyarsa da amana san ya faɗa magana ana yadda amma ba magana alhasb nake alaka da wato alkifai ba wanda ubangiji zai kare ka daga wani abu kace ya ishe ka to wanda kaga isa in ka faɗa wannan maganar kayi ma ubangiji shirka yace fal ita yace idan ka lura bayarwa lillahi wal rasul sai aka ce ga Allah da manzansa bayarwa da saboda manzo Allah shi ma yana bayarwa amma yana bayarwa da izinin wani izinin Allah ka kauli kamar da ya faɗa wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda Allah ta abinda manzo Allah ya ba ku to karba shari'a manzo Allah ba ce babu shari'a ba to ina dama in ce shari'a Allah da manzon sa zan iya faɗa wannan magana na yayi daidai wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa amma al-hasbu sai mu dashi wa amma al-hasbu insha Allah zai zai ci gaba da magana ai bai gaba ai shi ya fara magana sai sai ya zama kai tikewa kuma duk da wannan kuma littafin yana daga cikin mafi jaririn littafin sa za ki iya gane ba yanzu kun gashi na na karanta wannan duk da shi nayi nayi alama a wajen yanzu qaidin dalila a cikin sa in kun duba yana cikin bayanin sa kawai sai ku ga ya shiga wasu bayanai kuma an shiga wani ilimin hadisi an ce wani hadisi da ba a karba waye waye waye na zo ni ma sai na ta ciwon kai na ta bayani ni ban yi muku bayani yadda za ku gane ba kuma kuma ku gane ba amma wannan su littafin tamiya wannan ya daga cikin tafansa wanda yake ya bari kowa ya gane da irin su wasu tsiya wasu tsiya ma kowa ya kanta na iya gane ba amma in ba ire iren su ba su safariya su rubuwa su waye to ana iya shiga ka je na yin wasu yare kuma sai masu ilimi da malamai yake yi abin da muka da Allah ba mu lada abin da muka kusa da tana ya kai mana wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.